tattauna ta wani ba wani kiwa ne a wajare su kuma ana kai kawai a cece su mutum na kusa ba a duniya wani ya fi wani da shi to wannan kawai an gwada ne a gani wannan ya haɗu da mutum allah lahira ta fi shi ke nan wannan fifita ta duniya ba za ta dole masa ido ba zai ta kokarin fifita ta lahira ne shi ta da ayoyin aka tafada bayan da an yi فقد ما عندك ينتبه ما عند الواجبات ومن ذل الذين اتبعوا اجرهم باقل ما كانوا يعملون وعمل الصالح من يخرج من يصيرهم من يكون مثل انه حياه طيبه ونعوذ انهم عندهم يقول ما كانوا يعملون هذا نوع واقعي في كتابة الإسرائيل وترى إلى إلى بني إسرائيل ترى عند ذي الظلم ربنا أزواج ما أنه من جوع wannan tsara tsarai na ta suratul isra'i ma'anarta kusan ita ta ɗauke ta zo da wannan ma'ana akwai kara-kara da yawa a ƙur'ani kuma ƙarayen da nan gaba za a faɗa suna zuwa da wajen ma'anoni goma wannan wa tsarai na ila bani isra'ila ma'ana auhaina ilaihim mun musu wahayi mun aiko musu فينظرون إليك رؤوسهم ينظرون فكما تقول موسى كاول أنا قد أمت جسيا أما أنا أمت لا إلى كنا سفر سويته وما زلت عند موسى ويشنهم ويقولون مكيه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بأمره يقولون إن لبثتم إلا قليلا لا يرى أن تنا كثير ku daina kokwantar cewa ko ba za ta zo ba za a yi kiran ku ba wanda ya ce ce shi ba zai tashi ba ko an ce duk ku zo haka za ku zo za kuma ku zo kuna tunanin cewa duk da yana da kuka a daina har yanzu ke ce ka ido ba ku ta zo yana ina da ta yi ina kalila to ta rahman rahim
laifa shi ne zahaka lafaziƙa lafuzza ne wanda suka gari bai wanda ba su zo da yawa a ƙur'ani ba ba su zo gurare da yawa a ƙur'ani ba ma'anar zahaka wato ya darje ya tafi ya yi fatu yadda ba tashi bayanta in an ce zahaka kaza wato wannan abin ya yi fatu yadda bayan da za a yi sake tashi shine ma'anar zahaka wa bai ja alhaqu shine da ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya kan ta zo ta tabbata uba kalbadi duk abu ne ga ƙarya kuma ya gama faduwa faduwar da ba tashi to nan ba da kana ga ba da mun da abu ne ke ƙarya karshen ta faduwa zai fa tafiya zai to ko kuma la ahatani kanna zuriyatahu illa dalila dukkan nan cikin suratul isra'il ah wato yanda iblis yake rantsuwa gaban ubangiji cewa tun da ka fifita dan adam a kaina ka fifita annabi adam a kaina hannu wai za a ce sai na sunkiya ne masa sujjada to tun da abin ya zama haka duk yanda za a yi sai na san yanda ne na ɗaure ƴaƴansa da bata na kewaye su ko ina bata ne ko ko ƴan kaɗan a cikin su sai ko ɗan kaɗan a cikin su wanda daman ka ce sai sai ka tsayar da su illa ibada ka min su ne mutulasu na sai mutulasu na to kala fa kaman ta aka minni fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawqura to da duk ne ka kana je ka ga kana ga su mun je zan muku bayani Allah ya faɗa cewa zan muku bayani cewa ku kiyaye ka kasu yadda su bi ka amma bayan bayanin da ne musu wannan kuma bai ji ba to shi ke nan da kai da shi duk za ku zo ku same ni wuta zan sa ku to haka nan kuma in kullum ya amalu ala shakilati ta farki ta farkin sa kowa in ya ga hanya da yake ita zai fito ya dauka ya ji an da yi bayanin gaskiya an bayanin cewa ga ga ta farkuna na bata wala ta tabi usbula fa ta faraka bikum an sabili an faɗi cewa ga ta farkin Allah to wanda yake shi ga inda zai bi bayan duk bayanin da aka yi masa yake shi da zai bi gaskiya ba to ya je ya tabi fara bikum a alamu ne huwa a dai sabila to haka nan kuma autus ibis sama'a alaina kista wato yanki yanki shi ne ma'anar kista ka je ko mana sama ka sa sama ta fado yanki yanki gare mu sannan ne za mu san cewa kai mai gaskiya ne faɗin da kafirai suke da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke na dangane da kalu lalle muna laka ta haka za a to wala in shi na lalmajiri wannan ka bihu in muka so ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam za mu tuna ka akan su za mu tsora ka akan su ce ka yaƙe su to sai kuma ka ja su hilalar biyar wa kana wa'adan mas'ula sai su zo su yawaita ɓanna a ƙasa a tsakatsakin ƙasashe ka ja su hilalan ba asna kai za ja a wa'adu ilayhima ba asna alaikum ibadan lana ulu uli بأس شديد فجاسوا خلال الثياب وكان وعدا مفعولا جاسوا ما نفى أكثر القتل والفساد بس جاسوا وتكسى جاسوا وتبنى كيفما إذا كنا رفاتا رفاتا واتو لتتدوشينا دي لفظيني عند التجريدي بيزيزر علي ديوى قرآني دا ايه to ko kara kara rabbuka Allah ta abudu illa iyahu ma'anar kara nan amara ya yi umarni an faɗa cewa kara a ƙur'ani ya kan zo da wajen ma'anoni kusan goma daban-daban ma kama a nan sura akwai wa karaina ila bani isra'ila wadda wannan karaina kara wannan ma'anar ta auhaina wannan ko wa kara rabbuka wadda dai shi ma dai a wannan sura ce ma'anar ta amara ubangiji ya yi umarni kara yakan zo da ma'anoni daban-daban akwai kara na ya yi hukunci akwai kara na ya fada kara na ya kaddara kara ya yi aike kara ya yi umarni ita wannan kara ne haka nan kuma hasira wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira wato ita ce matabbacin su ita ce mun sanya wata jahannan ita ce matabbacin kafirai duk wanda yake kafiri ba fa shi da wani wajen tabbata ko cikin wuta sai kuma fayyar sula alaikum kasu kan nuna ruhu Allah ya ko muku guguwa mai kire ko mai ci amin ya gamu da shi shi ne ma'ana fasifan fasifan wannan kuma lafi shi dole kun bihi alaina tabi'a tabi'a wanda zai ce me yasa aka yi haka ba wanda zai tsaya binciken me aka yi a baya shine ma'anar tabi'i wanda zai tsaya binciken abu cewa ya aka yi wannan me yasa aka yi wannan hukuncin Allah in ya zo shi kenan in an shafe ma mutane ya zai tsaya kuma tambaye to sai kuma masbura wato fasal bani isra'ila ja'ahu فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا مسحورا ما أنت أبو هلكروا بسم الله الرحمن الرحيم daga lafin zuwa waɗanda suke garibai a cikin ƙwar'ani waɗanda ba su zo a gurare da yawa ba wasu a cikin su na waje ɗaya ne suka zo wata waje ne an hasibta anna ashabal kafi wa wakili to lafazin wakili din nan nan ne kawai ya zo nan ne kawai ya zo lafazin ne wanda yake farda guda ɗaya ne ito brakiyar ɗin wasu sun ce allo ne da aka rubuta sunan su a jiki wasu suka ce sunan wannan kogon nasu ne to haka nan kuma wata rashin faiza da la'atta zawaru an katin ta zawaru ɗin nan lafazi ne wanda yake garibi shi ma farda ne waje ɗaya ne ya zo to wato tana kaucewa tana kaucewa daga kogonsu za ta shimali to haka ne kuma kalbuhun ba su ɗin zira aihu bin wasiyar shi na wasiyar ɗin nan lafazi ne garibi nan ne kawai ya zo nan ne kawai ya zo a cikin ƙur'ani wato a farfajiyar kogon a farfajiyar kogon haka ne wa'iza garabat ta ɗaruruhun ta ɗaruruhun wato tana sauka gare su tana taɓa jikinsu don ya zama ta taimaka wajen kiyaye su don ubangiji ya hukunta abu sai kuma ya hukunta sabubbansa muhuli wa in yasta bi su ya ba su bima'in kalmuhuli ya shuru wuju wato wannan kwal wanda yake dafaffe wanda yake dafaffe mai tafarfasa wanda yake mai tafarfasa in ɗan wata suka ce suna neman a taimaka musu da ruwa sai a kawo musu ruwa wanda yake kamar kwado kamar kwallo ne wanda yake mai tafasa haka za su sha haka za su sha fata su fata su duk ta kone da sarabinsa bisa sharabu wa sa'an mai tafasa atuni zira alhadid shi ne wannan lafazi ne wanda yake gari ki da'a ku yanki yanki na bakin karfe حتى إذا سعوا بين الصدفين قال انفذوا حتى إذا جعله نار قال آتوني افرق عليه قدرا الصدفين إلا واتبيع وجود داري شما لفظين جريد هكذا من يجد من دونه ما إلى مقومة هكذا واتعيش بكم سورة مريم سويا wato wanda yake madaidaice to haka nan sariyan a korama wadda take mai gudana mai gudana fana ha man tata wata kira'ar wata kira'ar min tatuwa Allah ta wani ɗaga ala rabbuki ta take sariya korama wadda take mai daɗin ruwa mai gudana وهنانا من لدنا وزكاة شما هنانا إلا اللفظين جليل وتدن تنسساوة بزجرين هكذا كما إنه كان بي هكيا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي هكيا أبنجي mai amsa min ne mai kula da lamari na ne duk wanda na roƙe shi amsa min yake da arma nake na manoma a wajen sa ba ni yake yi in ji annabi ibrahim ala nabi na wa alaihi salatu wassalam to bismillahir rahmanir rahim Thank you. ووفق والغنى وطاء وطاء وهو دخل الدرس قد استنفذت وهو وكان خمسا وفتح الجواز والإنسان وفتح الناس بيته وهو وهو سورة مريم دي أقول فقوت والقول جيا وكنا أنه جيا القول لا تسوي درائب القرآن لفظا لفظا دريبا أتسوي درائب با تغري دوابا جيا إن ما تستطيع وكنا يجيني أتسوي جهنم جيا وادي في جهنم وجيني أتسوي مثل جهنم wanda yake mai tsananin azaba a ciki duk jahannan azaba ce amma azabar wannan zai yi ɗaya in aka canta sauran da ita kamar sauran ba azaba ba ne to haka ne kuma a kasar shi ma dai da ya zo a cikin suratul maryam a shi ma dai yana daga gari a cikin qur'ani wato kawa to sannan kuma alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin fa izhum azzat wannan azzan din ne alhamza da zaura wato yana daga gare ne a cikin qur'ani ba na kaji ba ne wanda yake a zo gurare da yawa nan ne na kawai ya ji farda ne ko ya hau wato tana tura su tana tuntuɗa su zuwa ayyuka nuna ne suna tuku da su kowace wanda yake kafiri ke ɗali ne koyar da su shi yasa ta asarar a ga kafiri ya yi daidai ya mai kafiri ba a hannu bane da ya daidai musulmi shi ne abin mamaki idan ya zama an daina ɓanna domin shi ne ba su ai ba ma'abokai a gansu yana ɓanna ba ne amma kafiri don an ga ya yi ɓanna ya ga mun wanda yake tare da shaidani a lantara an yi haifar da su ya ɗin halarta su ne ba sai ɗan ɗaya ne ko aka yi da yawa da yawa ne haka ne kuma rubda rubda ila da a cikin rasu maryam da kuma yana daga abin da yake a rubda a garibi a cikin qur'ani yana daga abin da yake garibi a cikin qur'ani kishiya to haka ne kuma yana na hasirin متقين إلى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وفي وردا ونسمع سجود كتن إشي إلى مثل كتن إشي هكذا كما وفي هل تجد منهم من أحد وتركوا وفي يأذن كل سجود سورة داخل كما تجد في سورة مريم سورة akwai harkar minhum da lahadi na tafiya ilahun da rikki ba rikki ba na karfin suratul maryam shi na faɗa gari biyu farda mu guda ɗaya ne a cikin qur'ani motsi kana jin alamar wani daga teku ko kana jin wata murya gare su ba ba da su ba kowa a cikin su ba murya su an fare su da haka na duk wanda yake yi ɓanna abu ne mai sauƙi wajen Allah mai tafi da su ya zama a duniya kamar ma ba a taɓa yin ba ko kawai hadda hadda wato na rufa wa wata horin gidalu wata horin gidalu hadda wato jere su su su sai tallace tallace ya su tafiya gaba daya yadda zai zama ba komai a cikin su da ya saura saboda mai an da ainihin rahmani walaga وما هم دون الرحمن أن يتخذ ولدا وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا haka nan kuma idda idda wato mai abin da yake mai ina da tsoto na maryam ɗin ko ko to kuma tsoto na ta baho sani ida ha tsira ta halila za mu mai da sandan nan taka ga wanda take da yanzu kasta ga ta zama mutuwa an yi ne don a nuna na ikon Allah kuma wanda wannan isara zuwa wanda duniya ta gudanar duniya gaba ɗayan ta duk wani amma da ba ya yake ganin ko ne amfani ne gare shi a rayuwar duniya kamar su ta inda za a bar nuna masa zahiri ko ya ga mutuwa mutuwa ce to amma idan ya zo ya riƙe ta da izinin Allah abin da ya riƙa wannan ba zai cuce shi ba ba zai cuce shi ba إذها ولا تهت العيد فلعيدها سورة هلولة ما أهلتنا موعظة بملكنا faɗin bane Isra'ila ga annabi Musa lokacin da yake rarauta su kai rikon ɗan maraƙi cewa ya za su riƙi ɗan maraƙi bayan abin da aka bayan duk abin da aka yi irin abin da aka nuna muku amma kuma kowa za ku zo kuna rikon wani abu da za ku wata ba Allah rasta so na halar ma na da sai malkina ai ba da sauran mu bane muka bar alkawarin ka amma an nuna mana cewa daidai ne walakin na himmin na azarin zuzu na fi tsaye ta karfa na su zalika alƙasa ne to a wani لا تفتروا على الله كذبا فتكون بعذاب فقوا النبي موسى yana yin shawara da fir'auna da fadawansa da matsafan da aka kirawo cewa wato kada ku ƙirƙiri ƙarya ga Allah kar ku dangana abin da kun san ba daidai ba ne ko ba ku da hujja a kansa ku ce za ku dangana su ga Allah Allah ya tafi da ku gaba ɗaya eh haka shi ma gari ne tafiyarwa gaba ɗaya a tafi da ku ka ku zo kamar ba a taɓa yin ku ba haka nan kuma salwa wa an zanna alaikum almanna wassalwa ina dai gari ne ko da yake shi ya zo a gurare amma dai ba yawa ne da shi a qur'ani ba eh da zai kai goma ba ko to haka nan kuma wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa أوزرها طاء سفسفا لا تجد يا إيجا ولا أمسا قاعا وجوا فيه سفسفا بيدي لا تجد يا إيجا لا ونكركتا ولا أمسا لا ونكدو أسكي دكت الجنة لا أكي جني دكت وقلنا kafarana alkiyama sai an mai da su sun goge ta ba wani tudu ba ba kwari ba komai ya zo ya koma fili total sai zari haɗa an safsafa kenan to to ya amsan ko fikin ya amsan haka nan kuma amta wato wanda yake mai ƙarfi abu wanda yake mai ƙarfi suna da yana daga garibi a cikin suratu da ne ko to ya alhamdulillah haka nan fada ubangiji subhanahu wa ta'ala wa hasha akla suwatu min rahmani fala tasma'u illa hamsa shi na wannan lafazin hamsa din lafazi ne garibi a qur'ani bai zo ba sai a wannan wajen kawai wato sautan hafiyan ba sa jin komai sai murya kankanuwa kwarai kwarai saboda kowa na jin tsoron zuwansa gaban Allah kowa na jin tsoron tsayawarsa gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala to hakanan kuma wa amatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma sannan fa kowa fusafu gaba daya sun kastan da kai ma'ana anat kenan khara'at shi ma anat dinnan kalma ce wadda take gari ba wato ba ta zo gurare da yawa ba qur'ani a nan wajen ne ma kawai ta zo to wato asalin fi'ilin ana ana ya anu ana wato ta anu da huluzu ko kuma cikin suratul anbiya hada ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin kissar annabi ibrahim haja alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'una yaje ya mai da gumakan su guntattaki shi daidai da su ya fassara su gaba ɗaya ya mai da su daidai to shi ma juzazan ɗin nan lafazi ne kalma ce wadda ta gari ba ba ta zo a wani wajen a ƙur'ani ba sai a nan har da ko al to to wato wa kullum fi falakin alfalaki في فلك يصبحون كل في فلك يصبحون نسورة الأنبياء سند تكون ونرد إن عالمنا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت ركا فافتقناهما وجعل السماء سرفا حفظا ومعنى هو الذي هلك الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يصبحون كل فلك إن shi ma kalma ce wadda take gari ba ba ta zo gurare da yawa ba amma dai ba farga ba ce ta akwai wato aflaku jam'inta to amma akwai kuluku kuluku wannan ma'anarsa daban jirgin ruwa wannan ko falaku sunan hanyar taurari a sama sunan hanyoyin taurari a sama alam tara annal fulka tajri fil bahari wannan fulku jirgin ruwa kenan ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته نشان قرشان سورة لقمان wannan jirgin ruwa ne to wannan ko kullum fi falakin wato hanyoyin taurari na sama to وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون حدب دوة عنيا فززبوا كنت إنا سيأجا ياجوج وماجوج نسكيزوا kana ganin wasu suna bullowa ta tudu wasu kuma ta kwari ma za su zo kana kallon mai su zuwa waje gare ka daga dutse ko kuma ga wasu ma daga kasa rami suke biyowa suna zuwa to wata tarabar wa'adul haku to sijil shi ma wanda yake sijilli sijilli kaɗan yi sijilli lilkita yau ma da sama a kaɗan yi sijilli lilkita kama bada ana awwala halkin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina sijilli wasu sun ce sunan mala'ika ne wanda shi ne wannan takardar aiki ke hannunsa yadda yake nadewa ko abinda duk aka rubuta yake hannunsa yadda yake nadewa da suka ce sijilli din sunan wato takardun da yake rubutun ne yadda in an gama rubutawa ake sa su a cikin littafin a nade su yau mana da sama to haka ma karshe za a yi wa sama inda in za a in an kama takarda guda ɗaya za a ninka ta a nan kafa ta kamar ba komai ba to saman nan ma duk girman ta haka za a yi mata lokacin da tashin aljama ya tawo ya mana duk sama aka dai su jin linkita kamar ba na awwala halkin nuhidu to wato can wato can futte hafiya juju wa ma juju futte hafiya juju wa ma juju shi ya kawo murari wato aka buɗe ta ko'ina aka buɗe ta ko'ina a tufar taho wato murari in futte yufattahu haka nan inna kuma mata abduna min dunillahi hasabu hasabu jahannam shi ma lafazin hasabu dinnan garibi ne bai zo gurare da yawa ba a qur'ani hasabu jahannam kirare ne na wutar jahannam abincin wuta ne da ko da gumakan duk da kuke bautawa to a ranar alkiyama a wuta za a saku ku ne kiraren wutan to an shiga kuma cikin suratul hajji wa aqimul qani'a qani'a wanda yake wato bai da shi amma ba za ka taba ganin alamar babu ba a fuskar ba mai wadar zuci kenan qani'u kenan akwai ana cewa qana'a ana cewa qani'a to shi wannan qani'u daga wanne ne kenan akwai kana'a akwai kunu'i shi kunu'i shi ne mazdarin wanne a ciki kana'a kuma mazdarin wanne ne a ciki akwai kani'a akwai kana'a kana'a akwai kani'u duk ana faɗa kani'u gare su amma an fi faɗa ga ɗaya akwai kuma kana'a masdarin ɗaya ne akwai kunu'u masdarin ɗaya wato kani'a shine na wajen zuci kana'a ko rashin haƙuri da babu wanda shi ne mazdarinsa ƙunu'u kenan mutum ya zama wato bai da haƙuri da babu kuma gani yake kamar ba zai samu ba shi ne larabawa sukan ce allahumma inna na'uzu allahumma inna nas'aluka alqana'ata wa na'uzu bika min alqulu'i ya ubangiji muna roƙonka ka ba mu wadatar zuci muna neman ka tsarshe mu daga mu zamo a halin kunu'i mu zama muna cikin yaukaci muna cikin yaukaci kunu'i shine wanda ba a so shine kana'a fi'ilin su aka fi kawowa kana'a kani'a ko shine na wadatar zuci wadatar zuci kana'a to hakanan wal mu'tarra wa al imulqani a wal mu'tarra mu'tarra mu'tarra ya bujira yana neman a bashi shi ma lafazi ne dai wanda yake garibi a qur'ani can baya wa hum min kulli an koma suratul anbiya'i akwai ragowa wanda ba a bayyana ba shine yansiluwan hum min kulli adarin yansiluwan suna ta tawowa ta tawowa hakan nan kuma wato a tattara an shiga cikin suratul mu'minu cikin suratul mu'minuna ko tattara ثم أرسلنا رسولنا تترى تترى إن guri ɗaya ma ta zuwa ƙur'ani ko farda ce shi yasa lafazi ne garibi tattara ɗin nan miye ma'anarta kalma ce mai yawan tana da rikitarwa wani lokacin ma sai wa'anda ake ganin kamar da ilimi amma su rikice a kanta saboda mai haka lafazinta ya yi kama da fi'ili da an ce tattara sai a ɗauka aiko fi'ili ne murari tattara a ɗauka kamar fi'ili ne murari alhali ba fi'ili ne murari ba ma'anar tattara a jere muta taji a kan wannan na bin wannan wannan na bin wannan tattara kenan shi asalin kalmar daga watara ne watara ne tatta farko asalin tawo ne shi yasa idan da mutum zai duba kamus yana son ya san wannan kalmar to inda ya kamus inda yake amfani da harafi na farko ne dole babun wawi zai duba a babun wawi za a gani kamar a tauratu ne kaga a tauratu shi ma daga wawi ne dai kamar ittafaka ka ahin ittafaka shi ma daga a babun wawi ne kam ahin wato irin waɗannan haka suke zuwa sai zamo saboda an sauya wani harafin a ga kamar ba a babun su suke ba kamar wannan ta tara wa tara ne asali muka taji a kan a jere su ma'arfan na rusula na tattara kullama ja matar rasulu ha kazzabu to haka nan kuma a cikin suratul hajji din ne wa ma arsalna qablaka min nabiyyin in wala rasulin illa idza tamanna min nabiyyin wala rasulin ko min rasulin wala nabiyyin to illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati to wannan tamanna din shi ma dai lafazi ne wanda yake gare ne a cikin qur'ani ma'ana tamanna menene aka samu sabani tsakanin malamai wasu da yawa dai suka ce ma'ana tamanna qara'a yayi karatu idan manzo ko annabin da Allah ya aiko yana karatu sai shaitan ya ringa kokarin jefa wani abu a cikin karatun nasa wasu masu ji sai su ji wani abu daban amma in dai wanda suke na Allah ne ba makawa sai Allah ya gusar da wannan daga gare su sai sahu Allah ma yulki shaytanu summa yuhkimu Allah ayati amma waɗanda suke ba na Allah ba su sai wannan abin da shaytan din ya jefa a cikin karatun manzon ya zamo shi ya zauna a zuciyarsu ne ya tsala ma yulki shaytanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubihim to sahan sai kuma ya za'aruwar wato suna ɗaukaka murya da addu'a ya za'aruwar lafazi ne wanda yake shi ma garibi garibi da cikin da suratul muminin din to tun ana neman su a wani badi za a samu in ana neman lafazin shiyatu a wani badi za a samu ko idatu idatu da shiyatu da filatu duk babinsu ɗaya filatu da idatu da shiyatu da ababinsu ɗaya amma a haka sai a ga filatu da sadi ya fara idatu da aini ya fara ko shiyatu kuma da shi to amma duk asalinsu babinsu wawi ne saboda filatu daga wasulu ne wasala filatan shiyatu daga washu ne idatu daga wa'ada ne shi yasa duk ababen wawi ne duk waɗannan masu wawi ne a babin wawi za a duba su. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Wacan ke suna samiran wasu hujjoji. Da na ke nuna tasaruna kalibu.
Tusaruna ne ko tusaruna fa'an ne tusarun tusaruna kalihun. Kyau.
فكان سوء سالبتي والجماع وشفاتي مئة هزار وتلك أن haka nan kuma wato yana daga lafazai waɗanda suke garibai a cikin qur'ani faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin qur'ani a suratu al-mu'minuna inda yake cewa kad kana tayati tutla alaikum fa kuntum ala anaqikum ala ala qadikum tankisuna mustakabiruna bihi to tankisuna wato kuna ja da baya da baya kuna komawa da baya da baya ana kiran ku zuwa ga abin da yake na Allah ku karbi tafarkin Allah amma ku kullum ƙara barin sa kuke yi to garka na ta yace tula alaikum da kuntum ala qari kun tanki sura haka nan kuma mustakabirina bi samiran tuhjurun a wata kira wata kira kuma samiran tahjurun samiran ba ku da komai sai ku zauna hirar duniya a zauna hirar duniya samiran wato kuna masu yin hira saboda yadda masu yin hira hankalin sai ke ɗaukewa shi yasa ma sai aka kawo shi kamar mufradi cewa kamar sai zama sun yi tarayya abu ɗaya hankalin su ya tafi ga wannan da an zauna hira ai shi kenan sai kaga kuma an ba komi sai hira kai ake ta yi ko kamar yanzu da an zauna kallo shi kenan sai kallon kawai ko ba wani abin da ake ba abin da ake sauraro sai wannan to tuhujurun wato kuna zuwa da abin da yake yasashe ko kuna barin annan kuna faɗar magana wadda take mara kyau a haƙƙin annar sallallahu alaihi wa sallam da ƙur'anin da ya zo muku da shi to wa inna lazina la yu'minuna bil akhirati an as-sirat ila nakibun shi ma nakibun dinnan a garibi ne wato lalle kan wanda duk bai ba da gaskiya da lahira ba ya bar tafarki ya bauɗe daga tafarki saboda imani da lahira shine babban abu da yake ɗora bawa bisa ya gyara rayuwarsa wanda duk bai yarda da lahira ba ai shi kenan sai ya taɓanna fa sai ya taɓanna to ya sa ne tusaro me yasa ake rudar hankulan ku shi ma tusarona yana daga lafizan da suke garibai a cikin qur'ani wato kalihun hata wato can a cikin wajen ƙarshen surar inda aka kawo kalihun su ‘yan wuta a cikin wuta za su zama wato an ɗaga haɓarsu an ɗaga leɓarsu na sama sai ya kai hakkansu saboda tsananin zafin wuta na ƙasa kuma ya tadda ƙirjinsu saboda tsananin zafin wuta shine kalihun to shi ma yana daga lafuzan da suke gari bai a cikin ƙur'ani to an shiga kuma cikin suratul nuri ya yi nuna Allah ta nuna hatta tastazinu tastanisu wa tusallimu ala ahliha tastanisu sai kun ne a kun nuna alamar zuwanku kar ku je ku shiga kawai a gan ku a cikin gida ba naku ba ba tare da kun nuna wani abu na cewa ga kunan tafa ba a sai kun istinasu ɗebe haso ɗebe haso su wanda za ku shiga gare su kar ku musu abin da za su ga ba su san tahowa ku ba gashi kun shigo shine tastanisu tastanisu to shi ma na daga lafazan da suke garibai a cikin qur'ani haka nan kuma wato ulil irbati ulil irbati ma'abuta gairi ulil irbati wanda suke ba su da bukata a cikin mata wanda suke ba su da bukata a cikin mata shi na irbati dinnan yana daga lafizan da suke garibai a cikin qur'ani to haka nan kuma wala tukrihu fatayatikum ala al-mubaa'i na rabna tahassuna shi ma lafazi ne da za'idin lafazi ne garibi wato ɓanna alfasha zina kan ku ce za ku wa kuyangin ku mata dole sai sun yi zina su da suke bayi ma amma suna nufin su kame ku ko da kuke ya'ya ya kamata a ce kun fi su sanin mutunci amma a ce ku ne za ku yi musu dole ai wannan bai daidai ba to hakan nan kuma masalin nurihi ka mishkatin mishkat yana daga lafizan da yake garibi lafizan da suke garibai a qur'ani wato kama alkuki mishkatu alkuki taga wadda bata zarce ba to alam tara anna allaha yuzi sahaban yuzi bima la yasuqu yake ubangiji subhanahu wata'ala shine yake koro gizagizai sai ya koro wannan jirgin ya koro wannan ya koro wannan sai su haɗu a ga ya mai da su babban girgije kuma sun mai yin lifu bai na sun mai tsanahu rukaman fataran wadka ya harju min khilali to eh to ki atan wato inda yake kasara bin biki atin ya hasibuhu zam'anu ma aqiatin ne ko inda duk yake na fahimtani yana kawo kalmar ne da lafazin qur'ani tunda qur'anin biki atin ne eh atin haka nan kuma wato fadin qur'ani ubangi subhanahu ta'ala qur'ani kasara bin biki atin ki atin din nan lafazi ne garibi wato wanda inda yake fako inda yake fako ba ruwa ba komai da kawai ya ta fito a wajen wanda yake jin kishirwa sai ya ringa ganin ruwa ne sai ya ringa hangen ga abu can ruwa yana ta gudana والذين كفروا أعمالهم كسراب بكيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابا والله سريع الحساب تو هباء كما أنكما تكن سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا haba'an ƙura ƙura da ake gani a haske mai shigowa daga taga ko duk inda yake wato kamar cikin duhu haske na shigowa sai a ringa ganin kamar ga ƙura tana ta tashi amma da za a ce ka kama tana za ta kamu ba to wannan haka aikin kafirai yake a ranar lahira don kafiri ya kyautata aiki ma a duniya to a ranar lahira abinda aikin nasa kenan zai zama to sannan akwai gyara ko tafasahun ne kamar aka ce tafattahu tafasahun can tafasahun sunan ya karo tafasahun nan da nuna da sujiya sunan ya karo tafasahun wani yufu ne zurahu yawa tafasahun a irin wannan ɗar'in na sama ba ta bace tafasahum tafasahum wanda kamar tafattahu aka ce ko to na dauka ko futti haka ake so a fassara a hada da wancan la tafattahu lahum wa tafasahum sunna ne ya karo tafasahum wa yufunu zurahum wato tafasahum ne wato mummunan kamar su wakacin aiki eh wato caci tafasahum to to haka nan kuma wa kuntum qauman bura wato na cikin suratul furqani buran wato jam'in ba'iru ba'irun wanda yake halakakke buran wato wanda suke halakakku walakin mattatahum wa aba'ahum hatta da su zikira wa kanu qauman buran to wannan buran shi ma yana daga lafizan da suke gari bai a ƙur'ani sai a nan sai kuma a cikin suratu fashihu to haka nan kuma wato da auhuna lika sabura wa iza ulqu minha makanan rayyikan muqarranina da auhuna lika subura la tad'u yawma suburan wahidan wad'u suburan kasira guda uku na aka kawo a nan amma dai lafazi ne wanda yake garibi a ƙur'ani ehem bai cika zuwa gurare da yawa ba ko da dai gashi a nan an kawo shi har guda uku ma amma dai ba yawa ne da shi a ƙur'ani ba wato halaka halaka to ko kaito kaito idan duk sanda aka je ɗauki ɗan wuta aka jefa su a cikin waje mai ƙurfi daga wuta suna abin ɗaurewa an ɗaure su gaba ɗaya